أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي سافر أشرين دعوك كينان قوة جماد الأولى hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1438 daidai da sha tara ga watan februari 2017 miladiya wannan shine darasinmu na 36 daga tungerin giyar darasar littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها فضلها واللفر أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان ألا مدوك جنسر هي ساكا مشي الخير wannan malami bai gushe ba yana nan yana ci gaba da ainihin wato yi mana karatu da kuma bayyana mana falala na wannan kalma ta la ilaha illallah da kuma cewa lalle wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da idan mutum yana faɗinta Allah maɗaukakin sarki zai ainihin wato yi masa ni'ima da samun rahamarsa a gidan lahira Allah muna roƙonka tsare mana imanin jama'a idan mu manta ba muna nan a ainihin wato wata gaba ce wacce ainihin wato marin yake bayyana mana cewa bawa yana yin aiki zuwa ga Ubangijinsa ne ta hanyoyi guda biyu, kuma yana samun saduwa da Ubangijinsa ne a mafi kyawun hali ta waɗannan hanyoyi guda biyu. Kamar yadda ya roto daga Shekul Islam Ismail Harawi, Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi. Shi ne, baina mushahadatil minna wa muqala'ati aibin nafsi wal amal. a waye gari mutum yana bautawa Allah ne tsakankanin shaidawa da ainihin wato ni'imomin da Allah ta'ala ya wa bawa da kuma bawa ya rika dubi zuwa ga kasawan shi zuwa ga aibin kansa da kuma ayyukansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a sayyidul istighfar cewa shine mutum ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta abu na farko shine ne mushahadatul minna ya Allah kai ne mahaliccina sannan babu abin bauta bisa cancanta sai kai ni'imar farko da Allah ya maka shine khalaqatani Allah kai ka halicce ni halittarka da Allah ya yi ita ce ni'imar farko da Allah ta'ala ya maka sannan wa ana abduka kaga nan kana ainihin bauta Allah bi dhullitan cikakken kaskantar da kai zuwa ga Allah ya Allah ni din nan bawanka ne wa ana ala ahdika wa wa'adika mastaqat kuma ina nan akan alƙawari da wannan yarjejeniya da muka yi tsakanin ni da da kai gwargwadon iyawata sannan suka ce a'udhu bika min sharri ma sana'atu kaga nan shine mutala'at mutala'at aibin nafsi wal amal ma'ana kana dubi zuwa ga kasawanka ya Allah ina neman tsari daga sharrin abin da ni na tsururuta na aikata kenan kai kanka ka yarda cewa kai mai menene mai laifi ne kuma kai mai gazawa ne cikin abin da Allah ta'ala ya wurce ka da kai an gane wannan ko sannan abu'u laka bi ni'matika alayya ya Allah ina ikirari ina tabbatar da ni'imomin da kai min cewa lalle ka min ni'imoyi masu yawa an gane wannan ko sannan wa abu'u bi zambi ya Allah ni ina ina tabbatar da zunubaina da na aikata dan haka faghfirli ya Allah ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin yadda al'amarin yake babu wani mai iya gafarta min zunubaina sai kai ya Allah to kaga anan kana tabbatar da cikakkiyar ainihin wato bauta kenan ga Allah shi kadai an gane wannan ko to shine malam ya ci gaba da cewa فجمع فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي منظر الله صلى الله عليه وسلم سي هذا وأن أبوء مدابي إنا تبتر دا نئم من دا كيمن يا الله سنة إنا تبتر دا ذنبين سواني إنا ميلي فيني سيضا بين مشاهدة المنة سكان شيدا ودا دكا بيوا الله تعالى يمكا ومطالعة عيب النفس والعمل da kuma dubi zuwa ga aibi da mutum yake da shi na ainihin wato ayyukansa da kuma kansa sai malam ibnu qayyim ya gaba da cewa fa mushahalatul minna tujabu lahu almahabbata wal hamda wash shukra mutum ya rika tabbatar da waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi masa to wannan shi yake samar wa da bawa ainihin wato samun ƙauna da godiya da kuma cikakkiyar godiya ta hanyar aiki liwaliyin ni'ami wal ihsan ga wannan majibincin ni'imomi da kuma kyautatawa shine Allah madaukakin sarki ko Allah ta'ala faɗa Allahu allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar wa sakhkhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakhkhara lakum al-layla والنهار sannan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kaje da Allah ya fada idan da zaka ce zaka kididdige irin yawan ni'imomin da Allah ta'ala ya maka ba za ka iya kididdige yawan su ba an gane wannan ko jama'a to haka kake kokarin tabbatarwa sannan gaba ta biyu wa muqala'atu aibin nafsi wal amal shi kuma leƙawa da yin dubi zuwa ga aibin kanka da ayyukanka tujabu lahu dhulla wal inkisar wannan shi ke tabbatarwa da bawa ainihin wato azzulla samun kankan da kai zuwa ga Allah wal inkisara da kuma samun ainihin wato karaya cewa kai dinnan ba ka da wani abu sai da Allah ya da kai ma'ana kai bawa ne wanda ka mika gaba ɗaya ubudiyyarka zuwa ga Allah ta'ala shi kadai waliftiqar kuma sannan kana nuna matsanancin bukatuwa da kake da shi zuwa ga Allah wattaubata fi kulli waqtin da kuma tuba a kowane lokaci wa Allah yara nafsahu illa muflisan sannan kada mutum ya kalli kansa face mutum ne wanda ake wa fallasa ina ma'ana wanda ake wa fallasa shine mutumin da za a wayi gari kamar an yi masa gwanjan kayansa mutum yana da kayayyaki saboda ya ci wani bashi sai a waye gari an zo an karbe duk jarin da yake da shi da ayyuka da abubuwa duke da yake da ita a waye gari ba shi da komai to kai bawa ka raka wa kanka irin wannan kallon cewa lalle idan ka saba wa Allah to lalle Allah ta'ala akwai azabar da zai maka a wurinsa ka rika jin cewa kai dinnan kana da matsanancin bukatuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wa aqrabu babin دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس مالتي ما في كسنشن قوفة دباوا زي شغزوا غا sa ita ce wannan kofa ta ainihin wato jin cewa kai din nan mutum ne da ake wa gwanjo kai mutum ne wanda kake baka da komai fala yara li nafsihi halan dan haka mutum kar ya gan cewa yana da wani wayo ko wani dabara wala maqaman kada bawa ya rika cewa ai shi yana da wata daraja a wurin Allah wala sababan ya ta'allaqu bihi ko kuma bawa ya zama yana da wata hanya da yake makalkalewa wala wasilata minhu yamunnu biha sannan mutum kada a wayi gari yana da wata hanya da zai rika goranta wa ubangiji game da ainihin wato ayyukan da yawa Allah ai mun karanta a baya ko malam ibnu qayyim yake cewa da yawa bawa yakan aikata aiki amma wannan aiki yakan ja mutum zuwa ga shiga wuta sannan da yawan lokaci mutum yakan aikata aikin laifi wannan laifin sai ya sa ja mutum zuwa ga aljanna wanda mun yi bayani akan wannan dalla dalla insha Allah ta'ala an gane wannan jama'a bal yadkhulu ala Allah ta'ala min babi iftiqar as-sarf sai dai mutum ya shiga zuwa ga Allah yana mai matsanancin bukatuwa da kuma ainihin wato nuna iya sarrafawa a cikin al'amura ma'ana ya zama dukkanin wani irin jujjuya al'amura da kake da shi ka miƙa zuwa ga Allah ta'ala shi kadai wal iflasil ma'aw da kuma cikakkiyan talauci cikakken bukata da kake da shi tsantsa zuwa ga Allah ta'ala dukhul man qad dukhul man qad kasara al-faqr wal maskanatu qalbahu kuma a wayi gari ka shiga zuwa ga Allah shiga irin wanda talauci da buƙatuwa aka wayi gari ya mamaye zuciyarsa gaba daya hatta wasalat tilka alkasratu ila suwaidaihi fansada har a wayi gari wannan karayin da ya samu na zuciya ya kai ga samun ainihin wato cikakken kankan da kai zuwa ga Allah a wayi gari zuciyar tashi ta riga ta samu karaya gaba daya yana jin cewa babu wani abu da zai iya idan ba Allah madaukakin sarki ya riske shi da ni'imarsa ba wa shamalathu al-kasratu min kulli jihatihi kuma a wayi gari kaskanci da karaya ta mamaye bawa ta dukkanin kowace fuska wa shahida daruratahu ila rabbih azza wa jalla da kuma ya miƙa dukkanin buƙatuwansa ya shaida wannan zuwa ga Allah madaukakin sarki ina ma'anar wannan ma'ana duk bukatuwanka a waye gari kana miƙa wa wane ne Allah shi kadai dan dama shine waliyun ni'ami wal ihsan in ya so ya baka in ya so ya hana ka amma da me zai hana ka ne da wata ainihin hikima da ke wurinsa don duk wanda kaga Allah ya bashi wani abu jama'a akwai hikima da ta sa Allah ya bashi wannan abu sai dai kai bawa baka sani ba ka sani baka sani ba wannan abin tabbatacce ne Allah ta'ala ka shiryar da mu وكمال فاقته وفقره إليه da kuma cikamakon ainihin talauci da bukatuwa da bawa yake da shi zuwa ga Allah wa anna fi kulli dharratin min dharratihi adh-dhahirati wal batina faqatan tamma mutun yaji cewa a cikin dukkanin abubuwan da yake aikatawa karami ne ko babba na fili ne ko na boye a waye gari yana da cikakken bukatuwa zuwa ga Allah ta'ala wa daruratan kamilatan ila rabbih a waye gari yana cikakkiyar bukatuwa zuwa ga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wa annahu in takhalla anhu kuma bawa ya rika jin cewa a ransa cewa idan Allah ta'ala ya kyale shi tarfata ainin daidai kiftawan ido Allah ya kyale ka da wayanka Allah ya zare ma tallafi daidai da kiftawan ido malai ce to wa khasira khasaratan la tajburu to anan za ta da bawa yayi hasara irin hasarar da za a waye gari jama'a ba ta taba gyaruwa ma'ana mutum zai samu karen da ba zai dauru ba an gane wannan ko sannan illa an ya'uda Allah ta'ala alaihi wa yatadarakahu bi bi rahmatihi abinda malai yake nufi anan jama'a shi bawa ya rika jin cewa lallai idan Allah madaukakin sarki ya kyale shi daidai da iftawan ido da bayansa to lallai bawa ya riga ya halaka jama'a ko ba haka bane manzo Allah yakan yi addu'a ya koya na Fatima yin wannan addu'a an gane wannan ko ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi طرفة عين كودين أدعو اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت dukkan wannan kana nuna cewa ne kada Allah ta'ala ya kyale ka da wayanka da in kyale in Allah ya kyale ka da iyawarka da wayanka jama'a halaka zaka yi an gane ko ko mutum zai yi hasara hasarar da za a wayi gari ba yadda za a yi ya samu abin da ya rasa illa an ya'uda Allah ta ya'uda Allah ta'ala alaihi wa tadarakahu bi rahmatihi sai dai idan Allah maɗaukakin sarki ya dawo ya waiwayi wannan bawan ya kuma riski wannan bawan da jin kansa wala tariqa ila Allah ta'ala aqrabu min al-ubudiyya to jama'a mu sani babu wata hanya da bawa zai rika wacce za ta kai shi zuwa ga ubangijinsa kai tsaye jama'a sai ta hanyar bauta bautan nan kadai ita ce ke sa bawa ya samu daraja a wurin Allah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayin da Allah madaukakin sarki ya ainihin bashi zabi tsakanin ya zama manzo kuma sarki mai mulki da kuma ya zama bawan Allah manzo sai manzo Allah ya zaɓi cewa a'a abin da in zama wani in zama bawan Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula to malam yace wala hijaba aghladu min ad-da'wa kuma jama'a babu wata babu wani ainihin shamaki wanda yafi kowane shamaki kauri kamar yadda za a samu ainihin wato abin da ya shafi kira zuwa ga Allah madaukakin sarki an gane wannan ko ko kuma ya zama min da'awa sai zama mutum ya rika yin da'awa da ikirari da tabbatar da waɗancan ni'imomi da Allah ta'ala ya masa cewa lalle waɗannan abubuwa tabbatattu ne Allah ta'ala ya yi masa ainihin wato waɗannan rahama a tare da shi wal'ubudiyyatu madaruha ala ƙa'idatai ne da sai malin ya ce ita bauta bautan da bawa zai yi wa Allah maɗaukakin sarki madaruha abinda ginshikin da ake gina su a kai ala ƙa'idatai ana gina su ne akan ƙa'idoji guda biyu kuma asluha waɗannan abubuwan guda biyu su ne asali da kuma tushen ibada shi ne hubbun kamil wa zullun tam cikakkiyar soyayya da kuma cikakkiyar ƙanƙan da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki jama'an gane wannan yawwa sai malam ya ce wa man sha'u hadaini al-aslaini an zainika al-aslaini al-mutaqaddimaini inda aka kirato waɗannan asali guda biyu to daga waɗancan abubuwan ne guda biyu wanda muka lissafa a baya shine mene mushahadatul minna da muqala'atul aibin nafsi muqala'atu aibin nafsi wal amal haka ne ko to daga waɗancan ka'idojin guda biyu aka ciro su allati haka ne ko wa huma mushahadatul minna allati turithul mahabba shine bawa ya rika ainihin wato shaida waɗannan ni'imomi da baiwa da Allah ta'ala ya masa wanda wannan shi zai gadarwa da bawa samun mene samun soyayya wa muqala'atu aibin nafsi wal amal a gefe guda kuma mutum ya rika dubi zuwa ga aibin kansa da ayyukansa allati turithu dhulla atta wannan kuma shi ke sa mutum ya sami cikakken kankan da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki jama'an gane wannan ko wa idza kana al-abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala ala hadhihi al-aslayn idan aka wayi gari bawa ya gina hanyarsa ta zuwa ga ubangijinsa akan waɗannan tushe guda biyu lam yaghfar aduwa aduwuhu bihi illa ala ghirratin wa ghafla to jama'a bawa babu yadda za a yi makiyinsa shine shedan a waye gari ya samu cikakkiyar dama a kansa sai dai ta hanya guda biyu ta hanyar sha'afa da kuma ainihin wato samun ghafla shine a wayin gari mutum ya mene ya gafala gabarin abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi waɗannan ƙofin guda biyu jama'a ta nan hanya ta nan shi ɗake shiga mutum jama'a an gane shine yayin da kake bautawa Allah sai wata ghafla ta shige ka kaga fara gabarin Allah kana ta aikata wasu ayyukan sabo to idan Allah ta'ala bai rishe ka da rahmarsa ba ko jama'a ba za ka iya dawowa zuwa ga Allah ba sai a wayi gari baka kallon girman Allah ta'ala saboda wannan mantuwa da wannan shagaltarwa da shaidan ya maka a wayi gari ma kafin ka ce kwabo ka riga ka halaka Allah ta'ala ka shiryar da mu ka tsare mana imanin mu to idan bawa ya gina ibadarsa akan waɗannan ainihin tushe guda biyu to wannan makiyin nasa ba zai sami dama a kansa ba sai dai idan an waye gari ta hanyar sha'afa da kuma ainihin wato gafala wa ma asra'a ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته ما نجي تو أولا ينين باب أو في سوري face irin yadda Allah maɗaukakin sarki zai taimaki wannan bawan a wayi gari Allah ta'ala ya ƙulla wannan karewa da bawa ya karaya da bawa ya samu sannan kuma Allah ta'ala ya riski bawa da rahamarsa an gane wannan shine yanzu akwai lokacin da shaidan zai zo ya sa ka aikata wani mummunan aiki yayin da ya sa ka aikata wannan mummunan aikin kana nan kana aikatawa sai ka farka sai ka farka daga daga wannan gafla da kai a'a yanzu ni nake yin aikata kaza sai wannan ya saka komawa zuwa ga Allah da baka nafilori ka koma kana nafilori da baka biyayya ga iyaye ka kuma biyayya ga iyaye da baka zuwa makaranta ka koma neman ilimi sai an waye gari shi kansa shedan yayi nadama ina ma da ban ja shi zuwa aikata wancan laifin ba dan za a waye gari kuma a da in ya bashi a yadda yake a da to ba zai taɓa dawowa ya ci gaba ya zama bawan Allah cikakke ba ya kuma aikata waɗannan ayyukan na alherin ɗoriya akan abin da yake aikatawa ba jama'a ina fata an gane wannan to sai a waye gari bawa ya samu wannan daraja a wurin Allah madaukakin sarki jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abu hurairah ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ce man qala hina ya'wi ila firashihi duk wanda ya faɗi yayin da yake kwanciya akan shimfidarsa sai ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه أو خطاياه الله أكبر manzo Allah ya ce wanda duk yaje kwanciya bace sai karanta wannan zikirin ya fa ila ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya kuma ce la haula wa la quwwata illa billah babu wani tsimi babu dabara babu wani karfi sai ga Allah shi kadai Allah nan shine madaukaki kuma mai girma subhanallah kace tsaki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah kuma babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah wallahu akbar kuma Allah shine mafi girma ghufirat lahu dhunubuhu aw khatayahu to mutun yana faɗin wannan jama'a yayin da yayi bacci Allah ta'ala ya gafarta mishi zunubansa gaba daya shakka mi'sarun mi'saru wannan shi rawaito wannan hadisi daga Abu Huraira yayi shakka yace kila Abu Huraira ma ya ce wa in kanat mithla zabadil bahr ko da wannan laifin nasu jama'a ya kai yawan kumfan teku an gane wannan to za a wayi gari Allah madaukakin sarki ya ainihin wato gafarta mishi wannan laifuka Allah ta'ala ba zai damu ba an gane wannan ko rawahu an-nasa'i wa ibn hibbana واللفظ له وان حديث امام النسائي يفتد شيء اسين السنن الكبرى دكما ابن حبان اما لفظ ان امام ابن حبان ني وصححه الالباني امام الالباني ان تولى حديثي اسين صحيح الترغيب والترهيب الله تعالى كتري من ايمانه kaga kenan wannan zikirin jama'a kun ji fadin la ilaha illallah a ciki ko na'am wa an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an abihi رضي الله عنه قال an karɓi wannan hadisi daga abdullahi dan umar allah ya ƙara mushi yadda shi ma ya samu wannan hadisi daga baban shi umar dan khattabi allah ya ƙara mushi yadda qala sayyidina umar ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce man dakhala suqa duk wanda ya shiga kasuwa faƙala yana shiga kasuwan sai ya karanta wannan addu'a sai ya ce, La ilaha illallah wahdahu la sharikala, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la ya mutu, biyadihi alkhairu, wa huwa ala kulli shay'in qadir, kataba Allah lahu alfa alfi hasana, wa maha anhu alfa alfi sayyi'a wa rafa'a lahu alfa alfi daraja wa bana lahu baitan fil janna Allahu akbar jama'a kun ji ɗan kasuwa to kun ji ɗan kasuwa sai ku buɗe kunnuwa ku ji manzon Allah ya ce duk mutumin da ya shiga kasuwa sai ya karanta wannan addu'an ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu babu abin bauta bisa cincinta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nashi ne wa lahul hamdu kuma godiya ma gaba ɗayan ta na Allah ne ta tabbata ga Allah shi kadai sannan yuhyi wa yumitu ko Allah shine wanda yake rayawa kuma shine wanda yake kashewa sannan wa huwa hayyun la yamutu Allah shine kuma rayayyen da baya mutuwa bi yadihi alkhairu dukkanin alherai suna wajen Allah ne suna hannun Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shine mai iko akan komai kana karanta wannan manzon Allah ce kataballahu lahu alfa alfi hasana Allah zai rubuta wa mutum lada miliyan daya shine lada dubu so dubu wa maha anhu alfa alfi sayyi'a Allah zai gafarta masa zai yafe masa ainihin wato zunubai guda miliyan ɗaya shi ne guda dubu so dubu wa rafa'a lahu alfa alfi daraja kuma Allah zai daga darajan bawa so dubu so dubu ma'ana so miliyan ɗaya wa bana lahu baitan fil janna kuma Allah ta'ala zai gina wa bawa gida a gidan aljanna da Allah jama'a wannan fallan aita da yawa ko amma da yau nan mun je kasuwa lissafin duniya ma ya ishe mu ba mu da lokacin da za mu karanta wannan addu'an jama'a Allahu akbar kaga ko dan wannan kawai ma baka niyyar zuwa kasuwa sai wani abu sai ka je kasuwan ko ko ko jama'a eh akwai abin da zaka saya akwai anguwa ku suka ce a bari je kasuwa su ba dan komai ba sai dai domin in ka je shiga kasuwan kai ne ka karanta wannan zikirin ka karanta wannan addu'ar sai Allah maɗaukakin sarki ya ainihin baka wannan lada miliyan ɗaya a share maka zunubi miliyan ɗaya a ɗaga darajar ka so miliyan ɗaya kaga ai ka samu aƙalla kullum kai wannan so ɗaya yaya akwai alkhairi mai yawa ku Allah ya sa mu dace rawahu tirmidhi jama'a wannan shine karatu irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da zaran ka saki hanyar manzon Allah jama'a ka halaka ka taɓi ka lalace wallahi in ka je ka bi hanyar wani wawa dolo wanda ba zai iya baka komai ba ba zai iya tsirina maka wani amfani ba sai dai kullum ya ja ka zuwa ga abin da ke saba wa Allah ne kishiyantar sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi sallama domin jama'a manzon Allah ne kadai idan aka bi jama'a an shirya shine kadai wanda muke da imanin cewa Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kuka bi shi kuka yi masa biyayya to kun shirya mu ko manzon Allah kai za mu jama'a dukkanin wata wani kwashe kwashe da wani zai kawo ya ce a ai kaza ai akwai falala kaza in ka karanta kaza so kaza zaka samu kaza wallahi tallahi wannan falalar ta banza ce in dai ba ta manzon Allah ba ce jama'a wallahi wannan falalar banza ce ba ta da wani alkhairi ba ta da wani alkhairi jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu wa an abi rawahu tirmidhi wal lafz lahu tirmidhi ya fita da wannan hadisi kuma lafazin na imamu tirmidhi ne wa ibn maja wa ahmad ibn maja fita da wannan hadisi haka ne imamu ahmad wal hakim haka nan imamu al hakim wa hassanahu al albani imamu al albani ya anihin wato hassana wannan hadisi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi ne alaban hadisi da dubu uku dari hudu da ainihin wato ashirin da takwas da ibn majah alaban hadisi na dubu biyu da dari biyu da talatin da biyar imam ahmad alaban hadisi na dari uku da ashirin da tara haka ne imam al-hakim a mujalladi na ɗan shafi na dari bakwai da ashirin da ɗaya haka ne imam al-albani a cikin sahihul jami' alaban hadisi na dubu shida da dari biyu da talatin da ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه haka nan an karbo hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yace anna Aba Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qala yace Abu Bakr as-Siddiq as-Siddiq al-Akbar Allah ya kara mishi yadda abokin manzon Allah qala yace wa manzon Allah ya rasulullah ya manzon Allah kenan bai ce bai cewa ba bai ce ya Muhammadu ko bai faɗa haka ba sai ka gane wannan kiran da ake manzo Allah jama'a kira ne irin na karnuka kira ne na rashin ladabi ba a kiran sunan manzo Allah jama'a haka gaya a wani kaje na wani abu kaman kaman kaman irin rafin da mawaka suke yi yana faɗin sunan gatsau gatsau wanda ko sunan ubansa aka kira a wani yanayin ba zai ji daɗi ba ballantana na manzon Allah to jama'a ku ji ladabi irin na sahabban manzon Allah ai ya san sunan shi ai ko haka ne ya san alkunyan manzon Allah bai ce ya abal qasim ba amma sai ya ce mene ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam murni bi kalimatin ya rasulullah ka umarce da wasu kalmomi aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu kalmomin da zarka karantawa idan na waye gari da safe da kuma yaushe wa idha amsaytu da kuma ina kai lokacin yamma ina kai yammaci qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul to ya kai abubakar kace allahumma fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi وأن قال سيما ظن الله يتمي قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك من ظن الله كنا كغشيات بي أبوه قدابي سيما ظن الله يقارى مي كوتن قدالا من ظن الله كنا مي كوتن قاريكو إيه أبو بكر يا رسول الله ka umarce ni da wasu kalmomi masu albarka masu alheri waɗanda zan rika faɗinsu da safe idan na tashi da kuma lokacin yamma idan yamma ta yi manzo Allah ya ce aka tawarka cewa Allahumma ya Allah fatir samawati wal ard ya Allah kai ne nan wanda ka kage halittar sammai da kasai ba tare da kaga samfuri a wurin wani ba alimul ghaibi wash shahada Allah kai ne masanin abin da yake fili da wanda yake koye rabba kulli shay'in wa malikahu kuma ya Allah kai ne ubangijin komai kuma kai ne mamallakin wannan abin an gane wannan ko kai ne mamallakin komai ya Allah kuma kai ne mahaliccinsa ashhadu an la ilaha illa anta ya Allah ina shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya sai kai kaga la ilaha illa ta zo ko mm a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin kaina ka gani ashe kai ne makiyin kanka na farko ko ko baka bane jama'a kowane mutum jama'a daga sani shine makiyin kansa na farko تداك أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي يا الله إنا نيمن صرنك كثري دك شر كينا ومن شر الشيطان وشركه يا الله كثري دك شر الشيطان da kuma shirkar da shedan yake jan mutane zuwa gare ta an gane wannan ruwayar hadisin jama'a ta zo ta fuska guda biyu ko dai wa min sharri shaytani wa shirkihi kamar yadda muka karanta da kuma sharrin shaydan da shirkansa ko kuma wa min sharri shaytani wa sharakihi da yi wa shaynin fataha da kuma ra'un daga kuma sharrin shaydan da kuma igiyoyin da shaydan yake daure mutum wajen aikata ayyukan sabo an gane wannan ko yawwa qala sai manzon Allah ya ce Abubakar ka faɗi wannan idan ka waye gari da safe hakanan ka karanta da yamma hakanan idan ka je kwanciya bacci ka kwanta shimfiɗa ka za ka yi bacci ka karanta wannan in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an gane wannan hadisi rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn hibbana wal hakim wa sahahu al albani jama'a wannan hadisi kun ji yadda aka roto shi hadisi ne kuma ingantacce Allah ta'ala ka dace da mu ala ayi halin jama'a kun ga wannan ita ce ne taskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ana ta shayar da mu daga wannan taska عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال أن كربوا حديث عبد الله بن عباس ألا يقارى مشيدة شيل ما هي فنسا عبد الله بن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك معاذ بن جبل زوى قصر يمن فقال سيب الله ألا يقول معاذ ud'uhum ila shahadati alla ilaha illa Allah ka kiraye su zuwa ga shaidawa da babu abin bauta bisa gaskiya sai Allah shi kadai wa anni rasulullah da kuma cewa su shaida cewa lallai ni dinnan manzon Allah ne haka ne ko na'am fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka da'a da biyayya akan wannan fa'alimhum to ka sanashe su cewa anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla cewa lalle Allah ta'ala ya farlanta musu salloli guda biyar a kowace rana da kowane dare fa inhum ata'uka lidhalika idan suka yi maka da'a da biyayya akan haka fa'alimhum to ka sanar da su cewa annallaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim cewa Allah ta'ala ya farlanta musu wata sadaqa daga cikin dukiyoyinsu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim za a karbe ta ne daga wajen mawadatansu sai a baiwa ainihin wato mabukatan cikin talakawa muttafaqun alaihi واللفظ للبخاري وانا حديث البخاري ده مسلم كفتر ده شيء اما لفظ ان امام البخاري an gane wannan jama'a to anan jama'a mu kula babu wani abu da zaka kirayi mutun zuwa zuwa kansa jama'a mafi alkhairi fiye da tauhidi shine abin da ake kira al-aqida haka malamai suke cewa al-aqidatu awwalan ka samu kyakkyawar aqida abin da zaka kudirce a zuciya ka kuma bautawa Allah da shi jama'a shine abu na farko da ake san dan adam yayi mi dan adam ya samu mm domin jama'a idan babu aqida ko komai rushewa yake yi komai lalacewa yake yi za a wayi gari bawa ba shi da komai Allahu akbar Allah ka shiryar da mu idan mutum jama'a ba shi da aqida sai ga ya kuma yana bautawa hoto idan mutum ba shi da aqida irin ta la ilaha illallah sai gan shi a gaban kabari ya ji ya tsuguna yana roƙo idan mutum ba shi da aƙida shi za wuce yana bautar saniya da masu bautar rana da masu bautar wata duk rashin menene rashin aƙida ne jama'a babu ciwo mafi sharri mafi halakarwa jama'a irin a waye gari mutum babu ba shi da aƙida rashin aƙida ƙur'ani abin da ya zo kira gare shi kenan abinda Allah ya kira zuwa gare shi kenan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yayi mene ya kira zuwa gare shi kenan jama'a an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka shiryar da mu fil hadith bayanu tariqati rusul to a cikin wannan hadisin da muka kanta jama'a akwai bayani game da hanyar hanyar da manzanni suka bi wajen isar da sakon su zuwa ga Allah ta'ala وأنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله كما جماعة مسني تشيوا أبنا فرقو da manzanni suke kira zuwa gare shi shine shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai li'annaha al-aslu wal asasu alladhi yubna alayhi ad-din domin jama'a wannan shine tushe shine asali shi ne ainihin wato harsashi wanda ake gina addinin Allah a kai kun ji ko jama'a wannan ita ce hanyoyin manzanni gaba daya فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله إذا أكواي غري جماعة وأن كلمة لا إله إلا الله تاتبت أزوج يرباوة فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى تو جماعة أنا ذا أجينا سورا أيوك إبادة أكنتا أما إذا بات جماعة والله كوم يا روشي أنقالوا جماعة والله كوم يا روشي babu yadda za a yi a samu wani abu da za a yi ginawa a kai misali kirista sai ya sallah yaya Allah zai karba me yasa babu tauhidi ko saboda yana shirka da Allah haka ne mu dauka cewa ma yayi imani da Allah ya ce Allah shi kadai ne da aka ce Isa dan Allah ne ƙarya ne amma kuma Isan Allah ne misali ko kuma ya ce a ni na yi imani da Allah shi kadai ne amma ni manzanci manzan Allah ne kawai bai da shi ba yanzu wannan ko ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zakka za ta karɓu ya yi aikin banza jama'a ina fata an gane wannan kamar mutumin ne mutum ne zai je yi sallah misali jama'a ya tashi yin sallah gashi ya je ya yi kashi a wando ya yi fitsari bai wanke ba sai zai ce to ba matsala ai Allah ya ga niyyata ni sallah nake son yi ce to Allah ya ga niyyata shikenan sai zo ya ɗibi ruwa ya alura ya shigo cikin masallaci sai yi sallah dan Allah in tambaye mu Allah zai karɓi wannan ibada anya zai karɓa zai karɓe ta tusa nan kai in kai an ce sai ka canza mene ba ma kashi ba to ga kashi a gindinka ga fitsari a tufafinka amma kuma ka je ka ce kai sallah za ka yi sai ka je kai alula ko kuma a'a mutum ne gashi nan ya yi tsarki ya yi alula ya yi tsarki ya wanke komai sai ce shi sallah yake sanyi amma bai alula ba ta wani zo kai alula ba da ce Allah ya gani ya ta ai sallah yake sanyi kai zabotawa Allah zanwa dan Allah jama'a yanzu wannan in yi sallah Allah zai karba anya to kamar haka yi jama'a kalmar shahadar nan kalmar la ilaha illa ta sauran ibadoji an gane wannan shi yasa wannan bakawai da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullah Allah ne ya aiko ka ku ji tambayan fa bakawai ba ruwan shi ce ya rasulullah Allah ne ya aiko ka ya ce Allah ne ya aiko ni Allah ka rantse da Allah cewa Allah ne ya aiko ka manzo ya ce mai Allah na rantse da Allah Allah ne ya aiko ni ce to faɗa min me Allah ta'ala ya ce mana yake son bi ya ce abu na farko shi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ya ce sai kuma ka tsaye da salloli guda biyar sai dai in ka so yin ta ɗauri sannan ka ba da zakan dukiyarka sai dai in ka so yin sadaka sannan ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ya kalli manzon Allah ya rasulullah idan na ƙi idan na yi abin da Allah ya umarce ni kadai na ƙi nafila zan shiga aljanna manzon Allah ya ce eh yace to na rantse da Allah ba zan ƙara akan abin da Allah ya umarce ni ba kuma zan rage ba yana juya manzon Allah ya ce qad aflaha in sadaqa wannan ya rabauta a wata riwaya ce jama'a wannan mutumin kun ga dan aljanna ne shi ya riga wannan ya rabauta inda ya gaskiya ya faɗa amma kaga komai akan me yake ginawa kalmar shahada shi yasa in mutum ya shiga musulunci me yake cewa ne wai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah Allah ta'ala ka shiryar da mu don haka jama'a kun ji wannan hadisi hadisi ne ainihin wato ingantacce imamu bukhari da muslim suka fitar da shi malaka fil hadisi bayan tariqati rasul wa annahum awwal ma yabda'una bihi bid-da'wati ila shahadati an la ilaha illa Allah li'annaha al-asl wal asas alladhi yubna alayhi ad-din فإذا تحققت شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى mun fasara wannan aiko amma idza lam tuhaqqiq shahadatu an la ilaha illallah jama'a amma fa idan mutum bai tabbatar da wannan shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah ɗin ba bai tabbatar da wannan ba fala fa'ida ta min baqiyatil umur to ba fa'ida ma mutum ce zai aikata sauran ayyuka mutum ce zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka zai yi kaza bayan kuma yana shirka da Allah saboda jama'a gaba ɗaya aikinsa rusasshe ne domin ka'ida ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin lalle mun yi wahayi zuwa gare ka da zuwa waɗanda muka yi suka mene suka gabace ka cewa wallahi tabbaci haƙiƙa idan kai shirka la yahbatanna 'amaluka wallahi tabbaci haƙiƙa aikin sai ya lalace sannan wa la takunanna tabbaci haƙiƙa lallai za ka zamto minal khasiri ga cin hasararru waɗanda suke yin hasaran ayyukansu a waye gari sun je ziro a ran tashi alƙiyama ya Allah muna roƙon ka ba mu ikon tuba ka ainihin tabbatar da mu akan wannan kalma ta la ilaha illallah fala ta'muri an-nasa bis-salati wa 'indahum shirkun ka ji mana abin da ya faɗa kada ka ce zaka fara kiran mutane jama'a zo ayi sallah kamar da suke cewa ayi karatun tsarki kawai to mutum yana shirka ka ce me yazo yi sallah sallah za ta karbu anya ba a ta sayi bane ko yake yi ai wannan tafi kama da aka sayi ko mm motsa jini yake wannan to ba za ka ce wa mutane ku zo ku yi sallah alhali suna shirka da Allah ba game da muka kwatanta da kirista ko yazo sallaci yazo yi kabbara yayi sallah ce to kai me ka zo kai ce sallah nayi waye kai ce kirista ne ta to kai aikin manzo Allah zai karba ba zai karba ba wala ta'muruhum bisiyami waz-zakati wa silati al-arhami wa kaza wa kaza wace kada kace za ku barci mutane da cewa ku yi azumi ku yi zakka ku sayar da zumunci ku yi da'a ga iyaye kada ku yi albazaranci ku yi sadaka ku faɗi magana mai kyau ku faɗi gaskiya ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza wa hum yushrikuna billah alhali suna shirka da Allah kada kace za ka yi haka ka fara kiransu a farko zuwa ga mene zuwa ga imani jama'a mu duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a garin makka jama'a mu duba yanayin yadda manzon Allah ya rayu tunda aka bai wa manzon Allah musuluncin nan wai a farko har aka baro garin makka an fara yin sallah an fara yin sallah jama'a ba fara yin sallah ba garin makka ko me ake yi tauhidi kawai tauhidi tsantsa a shekara ta ainihin bakwai ko takwas manzo Allah ya ka bashi sallah ba fara yi ba sai da ka zo ina garin Madina aka fara yin sallah in kuma an fara yi ka gare ka duba shekarun ka duba shekarun shekara ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara shekara goma sannan aka fara yin sallah misali ashe Allah ya fi mu sanin abin da ya bi ya dace da mu shine wannan tauhidin shi Allah ya fi bukata sama da komai dan idan mutum ya tauhidi jama'a ko bai sallah ba ko bai azumi ba amma yana da tsantsar tauhidi shi aljanna wata wata rana kamar yadda muka karanta a baya ko da an sa shi a wuta yayi shekaru marasa iyaka wata rana dai Allah zai ciro shi shiga da shi aljanna amma idan mutum yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji ya yi azumi ya sadar da zumunci ya kyauta wa iyaye idan kuma yana shirka da Allah zai shiga aljannan kuwa ko kaɗan ko ƙashin aljanna ba zai ji ba jama'a ƙanshin ta ma ba zai ji ba Allah ta'ala ka tsare mana imanu malai ci gaba cewa li annaka lam tad'i al-asasa awwalan domin kai ya farko baka sa foundation ba haka ne ko baka sa harsashin girin da tushen shi ba sai ka je ka fara girin daga sama kamar birkila ne wanda zai fara yin ya ce kai gidan ina ganin in muka fara ga foundation zai ba mu matsala ina ganin dai mu nemo sanjina kawai mu dan sassa haka sai mu fara gidan daga sama Allah ba shi mun gama gina sama sai mu zo yin foundation a kasa anya zai yi kuwa siminti ma zai rike bulogun kuwa wai eh za su yarke juna ballantana ginin a waye gari ya tsaya zai yiwu ba zai yiwu ba وهذا بخلاف كثير من دعاة اليوم الذين لا la yahtamuna bi shahadati an la ilaha illallah malaki kaga wannan kuma sabanin da yawa daga cikin masu yin wa'azi masu yin kira zuwa ga wannan addinin musulunci sai ga mutum ba sa damuwa da kiran mutane zuwa ga shaidawa babu abin bauta bisa jinta sai Allah wa inna ma yad'una an-nasa ila tarki riba amma ne cikin mutane kawai ku daina cin riba wa ila al-mu'amalat al-hasana sai a ce a zo a yi karatun tsarki a yi karatun kasuwanci da sauran ayyuka masu kyau an gane wannan wa ila al-hukmi bima anzala Allah da cewa kuma a zo a yi hukunci da abin da Allah ya saukar kadai walakin at-tauhida la yadhkurunahu amma tauhidi ba za ka taba jin suna kira zuwa gare shi ba cewa a kadaita Allah da bauta kada hada shi da kowa ba za ka taba jin suna yin wannan karatu ba jama'a ai muna ji ko a wurare daban-daban jama'a Allahu akbar wala yaltafituna lahu kai ba ma sa waiwayen tauhidi su kalle shi wa ka'annahu laysa mafruḍan kai ka ce ma tauhidin ba dole bane wa ha'ula'i malaita to irin waɗancan mutanen mahma at'abu anfusahum duk yadda suka gajiyar da kawunan su fa inna amalahum la yanfa to aikin su jama'a baya amfanarwa aikin su baya amfanar da su komai hatta yuhaqqiqu al-asl al-asas alladhi tubna alayhi umur umur din har sai sun yi kokarin tabbatar da wannan shishike da wannan tushe wanda a kan shi ne ake gina dukkanin al'amuran addini a kai jama'an gane wannan ko min hakimiyya na cewa a zo a rufe hukuncin Allah kadai wa min salatin hakanin kira zuwa ga Allah zuwa ga sallah ko wa min zakatin hakanin kira zuwa ga yin zakka wa min hajjin da kuma zuwa aikin haji wa hadha manhajul anbiya jama'a wannan ita ce hanyoyin manzanni da ainihin wato annabawa baki ɗayansu Allah ta'ala ya ƙara musu salati da aminci zuwa gare shi fa kullu rasulin awwala ma yabda'u bid-da'wa kowane manzo daga cikin manzanni da Allah ya aika jama'a zuwa ga mutanansa abu na farko da yake farawa da shi shine kira zuwa ga Allah yabda'u bi shahadati Allah ilaha illallah yana farawa da kiran mutane zuwa ga faɗin la ilaha illallah fa yad'u ila tauhid sai ya fara kiran mutane zuwa ga ɗayanta Allah da bauta wa ila tashih al-aqida zuwa ga inganta aqida a farko thumma ba'da zalika ya'muruhum bi baqiyati awamir din sannan sai manzon ya ci gaba da umartan su da aikata sauran ayyuka na addini falau faradna idan da zamu fallanta cewa ma أن المجتمع صار بعيدا عن الربا أو أيجري قبادا الأمة تاني سنشربا ويحافظ على الصلاة سنكيا يسلى وتمتلئ المساجد مسلاتي سرق أتكابل وكل الأعمال تعمل دكا أيك أتي أنا ينسو لكن ليس هناك إخلاص في التوحيد سيدي أوايجري باب سركتي ألا مألوكتين سركي تهنير كأي تاشد بوتا fahum yad'una ghayra Allah awaye gari gashi nan al'umma tana kiran wani Allah wajen neman taimako wajen roƙon neman biyan bukata yad'una al-anbiya'a wal awliya'a was salihin wal qubura awaye gari suna kiran annabawan Allah da cewa su cece su ko su biya musu su bukatu wal awliya'a suna kiran waliyan Allah da cewa su taimake su su cece su was salihin suna kiran salihan bayi والقبور كي سنا ما كرن قبر برا سنا بوتن قبري ما ليش فلا فائدة في أعمالهم to masu irin wannan aikin jama'a babu wata fa'ida a cikin ayyukansu ko da sun tsayar da sallah sun je da cin riba sun aikata abin da suka aikata na alkhairi haula ilaisu muslimin asali ma jama'a waɗancan misalin ba musulmai bane domin sun riga sun rushe ainihin tubali da farko na gina musuluncin gaba ɗaya mahama wasalu mahama sallu wa samu ko da sun yi sallah ko da sun yi azumi aikin banza suka yi jama'a ina fata an gane wannan min sharhi Sheikh Al-Fawzan ala kitab at-tauhid wannan magana ya ce daga cikin littafin sharhin da malam Salih Al-Fawzan yema kitab at-tauhid mai suna da kuma littafin da kuma littafin i'anatul mustafid shafi na 99 Allah ta'ala ka tsare mana imani jama'a saboda kurewar lokaci za mu dakata nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala abin da muka karanta daidai Allah ya sami tare a cikin lada inda ku tsure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah muna roƙonka muna ainihin wato yin tawassuli da kamun kafa zuwa gare ka da ayyukanmu na alkhairi ya Allah dukkanin masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka sanya mu daga cikin bayinka al-mu'minin al-mukhlisin ka sanya mu daga cikin bayinka al-muwahhidun ka sanya mu daga cikin bayinka masu cikawa da kalmar la ilaha illallah ya Allah muna yin addu'a zuwa ga shugaban kasar mu Allah ka dawo mana da shi gida lafiya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka sanya masa hannu a jagorancin sa da shi da dukkanin gwamnonin mu da sauran ainihin jagororin mu Allah ta'ala ka taimake su wajen yi mana adalci ka ba su ikon aikata mana ko kawo mana dukkanin abin zai taimake mu wajen gina addininmu da duniyarmu ya Allah muna roƙonka sanya mu daga cikin bayinka na gari ya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata ya Allah ka san cikin mu akwai marasa lafiya na gidaje da asibitoci Allah ka ba ka ba kowa lafiya mu da muke da lafiya Allah ka ba mu ikon gudanar da lafiyar mu ta hanyar da kake so ka yarda da ita wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته